kuma Allah mai tausayin bayi bai bari mutane mu zo a yi kirdado kowa ya zaci kaza addini ne wancan ya zaci kaza a'a sai saukar mana da littafin alkur'ani mai girma wanda ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يدون للتافنسا القرآن الكريم shirya ce a ciki ga bayi duka in hazal qur'ana tabbas wannan alqur'ani ya hadi yana shiryar da talikai musamman mutane da aljanu wanda ya ce wa makalaktul jinna wal insa illa liyabudun to alqur'ani yana shiryarwa lillati hiya aqwam ga hanyar nan wanda yake ita ce mafi miƙewa har gidan aljanna don ita duniyar gidan aiki ce lahira gidan karɓan sakamakon aikin da mu baye muka yi a duniya kenan wanda ya bi dokar Allah muka kaɗaita shi da ibada a fagen rayuwa duka muka bi shari'arsa wadda ya saukar da ita cikin wannan alkur'ani da ya ce yana shiryarwa lillati ya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina amaluna as-salihat kuma alƙur'anin yana wato bayar da labarin faranta rai albishir wa yake yi wa almuminina wanda suka yi imani da Allah imanin nan mai gimshikai guda shida al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi To wannan imanin ƙoƙon zuciya ya shaida la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam a zuciyoyinmu da bakunanmu da yadda za mu rau daga ɓanmu mai aiki da umarni mu nesanci hani wanda ya zo daga Ubangiji kuma wanda ya aiko manzala sallallahu Alaihi wasallama ya mana bayanin ga yadda umarnin yake ya fasarta su da hadisansa wanda waɗansu hadisan ya faɗa da bakinsa na gaskiya mai daraja tunda Allah ya bashi taskiya ya ce wa mayan tiku adin hawa in huwa illa wahayin yuha da abin da ya aikata ya kwatanta mana ga yadda ake aikin sa'ilin nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wato a talikai duka shine akan gaba shikamakin annabawa shugaban manzanni kuma dukkan talikai Allah ne halicci a cikin talikai Allah ba ya da ɗa Allah ba ya da kini ba ya da tamka ba wani wanda za a musalta da Allah kamar misalin ma ba dama ba zai yiwu ba.
Laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani da yake kamar misalin Allah shay'un wani abu cikin talikan duka dan Allah ne mahalicci mu kuma talikai shi ya halitta mu wa huwa sami' Allah mai ji ne da dukkan abin da yake aukuwa cikin talikai yana jin mu yana jin jin da ya bamu albasir Allah mai gani ne ga duk abin da ke aukuwa cikin talikai dama shi ya bamu ganin yana ganin mu yana ganin ganin namu wa huwa sami'ul basir ga jama'ar musulmi shi wannan alkur'ani da Allah ya ce hadilin da tiya wa mu wa yubashirul mu'minina to masu imanin nan imanin musulunci daban imanin da ba na musulunci ba daban dan imanin musulunci yana tare da aiki na bin shari'ar Allah din saboda haka wanda ake wa albishir allazina ya'maluna salihati muminai da suke aiki na gari to sai wannan albishir ya ce anna lahum ajran kabira tabbas suna da wani irin lada wanda yake babba shine Allah ya ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya ya samu wani da duniyar lafiya muna musulmi masu imani da shaidawar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuci da baki da aiki to kuma fasarar nan da za a mana wanda manzo Allah zai mana ta shafi hulɗarsa da sauran bayan Allah da ya rayuwa tare da su wanda sun yarda da shi sahabbai ɗiban fari hulɗarsa da su fasara alƙur'ani ce sa'ilin nan ya yi aran gama da kafirai da suka ƙaryata alƙur'ani hulɗarsa da kafiran ma karantar da alkur'ani ne saboda haka shi ne mai fasara alkur'ani ta yankan shakku da hadisansa aulan wanda ya faɗa wa fi'ilan da wanda ya aikata wata ƙariran da abin da aka yi ya tabbatar ya ce yadda aka yin ya yi daidai ko ya wani gyara a kai to jama'a barka barka Allah ya yi mana arziki da musulunci kaga tunda islam gaba daya an dora shi akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama to wallahi duk wanda zai wani aiki ya samu lada a wannan gidan duniya a fagen rayuwa duka gimshikin farko da za a dora aikin akai Allah ya karba shine tauhidin nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama da wani sarkin tsafi zai taho yanzu ya musulunta duk abin da ya na gadagadansa da rudinsa da jahilcinsa in Allah ya bude kirjinsa ya zo ya karɓi musulunci ya shaida babu abin bautawa da gaskiya cikin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu sai Allah shi kaɗai wanda Allah shi kaɗai yake a zatinsa shi kaɗai yake aikinsa shi kaɗai yake a cikin siffofinsa da sunayensa shi ne abin bauta wata alkai gaba ɗaya da gaskiya cikin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu mutum na yadda da wannan shi kenan ya zama musulmi laifin dafa al'islamu ya jibo ma ƙablau kaf an tsarkake shi ya dawo cikin musulunci ya zubar da waccan ƙazanta ta kafurci to don jama'a kun ga ba abin da ya kai tauhidi don a kansa ake gini ana gina addini akan tauhidi da haka in ba tauhidi ba sallah idan ba tauhidi ba azumi idan ba tauhidi ba ladan zakka in ba tauhidi ba ladan aikin hajji in ba tauhidi ba lada da ma'aurata za su samu tsakanin miji da mata tsakanin uba da 'ya'ya tsakanin makwabci da makwabci tsakanin mai saye da sayarwa don fagen musulunci rayuwa kaf addini ce ta shafi kasuwanci ta shafi noma rayuwar musulmi ta kiwo tana cikin addinin musulunci rayuwar musulmi ta jagoranci tana cikin musulunci in kai ka zama shugaban akwai bayanai da iyaka da aka ajiye wanda kuma za a shugabanta shi ma babalinsa aka yi a baya ba akwai nasa da hukumce-hukumcensa to duka baki ɗaya alƙur'ani na ɗauke da shi da haka babu lokacin da za a tsame wa mutum a ce to ka zauna ba sai ka karanta alƙur'ani ba don sai da shi za a samu ilimi na bautar Allah kuma sanannen bayani ne al'ilmu ƙabla alƙauli wal'amal ilimi shi ne kan gaba kafin duk abin da mutum zai faɗa na kalmar shahada ne na sallah ce karatunta na fatiha tahiyya zama ruku'i duka harkokin aikin hajin da komai kamar yadda bayani ya gabata to sai da iliminsu zai mutum bai san ilimin azumin nan da muke tinkara ba wata mai albarka wanda yana kamawa wato sufidat maradatul jin duk bala'in iblis da 'ya'yansa sai Allah ya sa duk a kame masu tsaurin kai na aljanu ya ce a dankara sau a wani gidan yari da Allah ya tanada wasu don kasa gallabu masu azumi to kaga wannan wata duk mai hankali ba zai wasa da shi ba kuma mai zuga mutane ya tankada ƙeyarsu su bi sha'awa iblis an ɗaure shi yaransa minal jinnati wan nas su ma an kassara masifarsu saboda haka sai mu saki jiki jama'a gaba gadi ga watan alheri ya kawo jiki ramadan Allahumma ballighna ramadan Allah ka riskar da rayuwar mu watan ramadan wa barik lana fi ramadan Allah ka hore mana ayyuka mana garta duk abin da za mu yi shi bi shi khalisan li wajhika ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin da haka da mu da ƴaƴan mu da matan mu da haulan mu kai ba da banza ba walaka jibril ba watan da yake sauka yana maimaitawa dan karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kaman watan ramadan to kaga an karantar da mu mai da hankali wajen karanta alqur'anul karim wanda yana shiryar da talikai lillatihi a akwam to ga shi yau mun zo budewa muna fata mai tsaye da hankalinmu mu nutsu mu saurari malama gangariya ahalin sunna waɗanda sun yi fatali da shirka ba su yarda da almara da bidiyo'i ba karanta mana gaskiyar umarnin Ubangijinmu, mu bi umarnin sai inda ƙarfinmu ya ƙare, a gaya mana hatsarin abin da Allah ya hana, mu guje shi karce, su kaga wadda haka za ka ga duk maluma, yanzu kaga a bara daidai wannan lokacin a ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna cibiyarta ta ƙasa da take wannan babban birni na jihar Plateau Jos Nigeria bayan mun yi taron ƙara wa juna sani maluma sun karantar da mu dokokin ubangijinmu da laduba da tarbiyya ta musulunci da yadda za mu tsaya ai karantarwa yadda bayan Allah za su fahimta shi kansa malami ya zamanto don Allah za mu karatun da malaman da mu masu wa'azin ba don nuna girman kanka ko wata gwaninta iya jan baki ko fasararka ba a'a ya za mu yi mu ta Allah da ibada ina halal take mu tsaya a kanta ya haram take mu nesance ta har Allah ya tausaya mana mu haye wannan rayuwa lami lafiya Allah ka mana baiwa wannan baiwa mu da iyayenmu da malumanmu da ƴaƴanmu da matanmu to bara yanzu na tura malamai 630 daga ofis din da nake aiki na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna majalisar malamai ofishin da nake aiki da yake wakiltar wannan kungiyar duk faɗin Najeriya da ƙasashenmu na Afirka da sauran duniya. Ci gaba da alheri kuma da Allah ya ba mu bana bayan mun gama wannan taron ƙarawa juna sani na bita. Allah ya sa mun tura maluma 690 daidai bana. to gaba dai gaba dai gora Allah muna yabanka muna godiya gare ka to kun ga muhimmancin azumin nan wai me azumi ne Allah ya kira masu imani dan aikin azumi sai da imani mara imani baya iya azumi domin abin da yake kewaye da azumin na dokoki asaumu malama suka ce al-imsak kamewa ne a larabci a zaurance kuma na masana ilimin shari'ar musulunci suka ce asaumu wal imsaku anil akli wa shurbi wa gishiyanin nisa'i wa jami'il mufdirati min tulu'il fajr as-sadiqi ila ghurubi shamsi bi niyyati taqarrubi ila Allah to kaga akwai niyya ba za mu ci ba ba za mu sha ba ba za mu kusanci iyalanmu da wata sha'awa ta tsakanin ɗa namiji da ɗiya ta mata ba a halaliya ma balle faran wa yake mata ɗin haram to tun daga hudowa alfijir na gaskiya don alfijir ɗin biyu ne akwai alfajir alkazi zai fito sha kazanci alfijir ne ya ceto ashe ba na sosai ɗin ba ne sai dawo ya koma cikin duhu ya wargaje to na gaske ya fito kuma to haske gaba-gaba har gari ya faifaye tangararan to daga alfajarun sadiq ɗin nan kar mu ci komai kar mu sha komai kar mu kusanci junanmu da biyan buƙatar jima'i har sai kaskon rana ya haɗi daina ganinsa daga inda muke rayuwa kuma Allah ya nuna mana guraren haɗuwar ranar da hudon wata ba faɗaya ba ne Allah ya rantsuwa da abu to ya ja hankalin bayan ne mu lura da mahimmancinsa wata aya sai ce fala uqsimu bi rabbil fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun
asirin da Allah ya sanya cikin halittunsa da yayi masu nuna mana cikakken ikon Allah shine qadirun alama ya sha'u da cikakken iko akan duk abin da yake wato ya so ya yi shi dan Allah baya abin da baya so إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Allah ce na ma'amruhu ya ka al'amarin Ubangiji na halitta bayi ko keɓe bayi da wata darajawa da ya musu ta rai ko lafiya ko dukiya ko wani gurin zama da mutum yake ganin ya ƙayaci da shi da sauransu da aure da haihuwa da duk buƙatu na ɗan adam ba mai mana sai Allah. Da al'amarin halittar tamu da abin da zai bamu, shi Allah baya abin da baya nufi, idan aura da shay'an in Allah ya yi nufin halitta wani abu ko hukunta wani abu to karkace me da me za a haɗo a tattaya ubangiji ya kai ga cimma buri a an ya kula lahu sai ya ce da wannan abin kun kasance kaza fa yakun sai abin ya ta kasancewa yadda Allah yake so to kaga Allah baya abin da baya so sai abin da yake so to kun ga in ya yi rantsuwa da abu ya ja hankalin mutalakai musan cikakken ikonsa sai ce fala uku su mu biyar rabbil mashariƙi wal magharibi inna la qadiru malama suka ka suka shi biyu a wajen tafsiri wasu suka ce fala uku su mu ba ma sai na yi rantsuwa ba gare ku ya talikai bi rabbil mashariqi da ubangijin mahudayyar rana ka gaba daya bane mashriq daya mashariq da yawa sai ce inna laqadirun lalle mu wal magharib wal magharib da guraren hadawar rana na rantse da su inji Allah wato inna laqadirun lalle mu masu cikakken ikon yi ne wato abin da muke so za mu yi shi yadda muke so ba mai sa baki ba mai samu ba mai hana mu to kaga guraren hudowar rana da fada wata daban-daban daban-daban ne fasali-fasali tana canzawa tana canzawa tana canzawa to sa to ma suna ganin wannan rana mu maga muna ganin ta to da rana da wata da taurari Allah ya tsara su suna tafiya ya ba mu dokokin ga yadda za mu yi so da haka sandawa yansu za su sha ruwa waɗansu kuma sannan alfijir ya keto musu lokacin da za su fara azumin kenan guri ɗaya ne yawa to saboda haka tun da daga hudowar rana alfijir asadiku zuwa faduwar rana shi wata kaza zai kama ran kaza ga watan kaza a'a da lissafi ne da wani mataki na ilimi mai sauƙi sai Allah ya sa alamar ɗaukan azumi da lokacin shan ruwa bai shafi tattalin arzikin kowa ba bai shafi bincike na zurfin ilimin kowa ba ko mutum bai iya rubuta wasiƙa iya karantawa ba in ya ga jinjirin wata ai ya gan shi ko sai a ce sai profesa wana ne zai iya gani yawa ko da mutum ranar da zai ga farin watan ya kama aljihunsa ba sauran ko kwabo to zai iya gani ko sai masu kuɗi ko da goro ne ko tuzuru bai ma aure ba balle a ce matarsa talakarsa ce ta abokin zama ba baiwa ba to goro yana da matan ne tuzuru fa kamar da yana da imani da la'ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama in ya ga wata yana cikin wanda za a yi lissafin cewa wane ya gani ko sai sarki ko sai shugaban ƙasa ko sai shugaban malamai. Wato, kaga Allah bai rataya ganin wata da ikon kowa ba, bai rataya ganin wata da kudin aljihun kowa ba, bai rataya da farin jinin kowa ko kuma zama wasa talaka ba. To, saboda haka sai Allah ce, Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون To, Allah ne mahalicin kowa da komai, to gashi zai wani kira. sai ware masu imani kawai ya kira amma fa dokar ta shafi kowa da kowa girma masu imani Allah ya yi domin ya san su ne za su mara imani baya iyawa yusu ya yi hallazi na amanu ya kuwa da suka bayar da gaskiya ku ci ba alaikumun siyamu an rubuta wajabcin azumi an ɗora alaikum a kanku kuma ba ku ne farau ba kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka rubuta wajibcin yin azumi aka dora ga al'ummomin annabawa da suka yi zaman duniya min qablikum gabanin ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ta karshe wacce ta fita kowace daraja to dama an annabawa ma sun yi an azumi yawa karkace mu kawai aka ware to azumin nan da ba za a ci ba ba za a sha ba ba za a yi jima'i ba ba za a yi surutan banza ba da sauransu to don alallasa mutane ne su ji jiki a ba don wannan ba ne ai Allah ba mai tausayin mu kaman ubangiji sai Allah ya ce la'allakum tattaqun in kun bi wannan dokar ta azumi la'allakum tattaqun ko kwa tsare dokokin Allah التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية abin da ke ce ya takawa tsoron Allah shine bawa ya sanya garkuwa tsakaninsa wato da azabar Allah da ba za ta shafe mu ba wa zalika bi imtisali awamirillahi wa jinabi ma nahana Allahu anhu wa zajar to shine takawa bisa ga bayanin da maluma suka yi cikinsu akwai ibn taimiyya shekul islam to ashe tsoron Allah za mu samu a watan ramadana tsoron Allah ne ya sa ba za mu ci da rana ba ko rashin son cin abinci ne tsoron Allah ne ya sa ba za mu sha abin sha da rana ba ko rashin jin kishirwa ne yawa tsoron Allah ne ya sa ba za mu yi jima'i da iyalanmu ma na halaliya ba balle ko dan rai baya so ne tsoron Allah ne to wanda tsoron Allah ya hana shi ciye-ciye da shaye-shaye da jima'i da yasassun maganganu to kai wannan zuciya ta samu tarbiyya a watan ramadana sannan kuma ita zuciya ɗin ta kowa ita ce masarautar kowane jiki. Ala inna fil jasadi murghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ala wa hiya al qalbu Ala ku saurara inna fil jasadi murghatan tabbas cikin jikin kowa kenan mudgata akwai wata irin tsoka kaga bai ce wani irin kashi ko tantane ko wata kashe kara ta jiki ko a'a mudgatan wata irin tsoka ce ga ta tsoka amma fa Allah ya bata wani muhimmanci idza salahat salaha jasadu kullu idan tsokan nan ta gyaru duk jikin nan ya gyaru da fatar jikin da jinin jikin da ruwan jikin na zaƙi na zatsi na waye ya zamanto salihu mai kyau amma fa abin da ya gyaru din zuciya dan ita ce masarautar jiki wa idza fasadat kuma wannan tsoka idan har ta ɓaci to din jiki gabaki ɗaya fasadal jasadu kulluhu jikin duka ya ɓaci wannan tsoka da gayar mahimmanci take kowa zai so ya ji mecece to sai as-sadiqul masduq manzon Allah mai gaskiya abin gaskata sai ce ala ku saurara wahiyal qalbu ita ce zuciya kun ga zuciya ta gyaru to wallahi mun jefa mun ce wanda ta su ta baci to sun halaka kansu da kansu Allah kiyaye amin saboda haka ramadana ya doso mu yi ɗauki na ban mamaki don mu samu mu girbi lada na shiga aljanna da rahamar ubangijinmu Allah kuma wata ne na yafiya da Allah zai yafe mana zunubanmu amma ƙa'ida fa mu zama muna da tauhidi sa'ilin nan wata ne da za mu koyi tausayi a tausaya wa masu ƙaramin ƙarfi da abinci da abin sha wani ma wanda kaga haya ta gallabe shi ga kada kuɗi har ba kana manta lissafin wani lokaci to ɗaya wani man ka saya wa wani gida shi ga shi nan an kore shi ma a gidan haya watakila ga 'ya'ya ga mata kuma tafiyar duniya kamar dare da rana ce yau gawa da gobe gawa ne ka taimaka sa'ilin nan wani shi taimakonsa zai yi sassauci ne ga kayan buɗe baki daga har masu sai da dabino sun shiga masu sai da kankana abarba ayaba wanda yake so ya nemi aljanna a wannan sanata sa karkare na in ka zaɓi wanda masu kyau ka sayar da su masu nagarta kai rangwame baka nemi rufaffu ka ɗora masu kyau a sama ba tausayawa mai azumin nan sai Allah ya bunƙasa maka tattalin arzikinka wannan tallan da kake kwanakin bayan na jin wani a rediyo a talabijin ana ban labari an tambaye shi aka yi kudance wannan irin mashashin kudi yake da shi ya ce ai shi da tallan lemo ya fara da ayaba da kankana sai riga shi ya ce makon abinda mutane za su yi mamaki ya ce har yanzu bai daina ba ya kakkafa yaransa gurare yawa kogi bai ƙi ƙari ba to kun ga tausayawa masu azumi ya attajirai ga aljanna dindibus liman yassarahu Allahu lahu Allahumma ij'alna minhum a taimaka wa bayin Allah kowane taimako kai ka taimaki kanka da kanka kwamitocin tafsiri ga malama na an turu ko'ina mu kanmu na ƙasa da ƙasa ofishin da nake aiki mutum 690 wato kowace jiha a ƙungiyar jama'a ce za latin bidiya wai kamata suna sai kuma su ma sai ka ji jiha kaza ta tura mutum 90 ko 200 sai ka ji rassa kuma na ƙananan hukumomi su ma sun tura sai ka ji rassa kuma na unguwanni su ma sun tura kaga sai mu ce ga masu karantar da alkur'ani mai girma nan shirya daga Allah mai rabo ke ɗauka Allah ka sa muna daga masu rabar don Allah a girmama malaman da aka tura malama ga amanar Allah nan da ku da mu masu wa'azi an bamu a karantar da mutane gaskiya kar mai leƙe-leƙe ga samunsu mai aikinmu don Allah rabonmu ba zai wuce mu ba kuma abin da ba naka ba ne ida duka tayar da fituna wajen ka samu wallahi ba za ka samu ba wani ya yanke shawara ya fita fashi kan ya je gun an karshi to ina abin da ya samu din to ba zai iya samu ba ai sai Allah ya bashi to za mu nema mu nema a kurin abu mai kyau don masu ɗanye-ɗanyar zuciya ta hanyar sata ɓangware a gida a sace wani a rasa wanda ya zo ya sace kuma kun san ku ne da iyalan gidanku don wani bai shigo ba bako don Allah masu ƙwangwaren masu tuba balewa da yake zai gallabi unguwa saurayi ya kai ya kawo yana bacci rana kaga mutum ya nace wa bacci rana ga ƙarfi ga lafiya da za a kawo muku tuwo ko sakwara in yi lauma kai kam sai kallo to amma ba inda za ka je ka nemo to in ka je ka shiga sata kuma ina da baraka da Allah matasa wannan ƙarfin naku zai wuce wata rana wallahi wani wanda yake tsallaka babban lambatu ya wuce yanzu yar kunya ko dan wani lambatu na kulluwa daga kofar gidansa sai an kama mar hannu to kai ma za ka zo wannan gurin Allah ya baka tsawon rai mu nemi aikin yi na halaliya kuma kan mu raina kakkare na inda za ka fara alheri wallahi za ka kai inda baka tsammani Allah ka taimaki matasanmu maza da mata yara da manya wata ne na karɓar addu'a Allah yana amsa addu'ar mai addu'a ya faɗi a aya sukutun alaramma.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون تو Allah da ya aiko cikamakin annaba shugaban manzanni gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san mutane za su zo da fatawoyi da tambayoyi daban-daban waya su zo na cewa annabi wasu shin ubangijinmu Allah kusa yake da mu za mu iya gadi da shi ko ya muka faɗi magana zai ji ko yana nesa ne sai mun ɗaga murya mun yi balo ko mun busa sharewa ko wani abu ko kuwa sai an kakama wa'yansu mutane ga wane ga yawa wane ga yawa wane ga yawa wane sannan aje ga Allah da ce tun bayan na alaka anni suka tambaye ka game da ni Allah do wani abin da suke tsammani sai an tattaka can tattaka can kan yaji fa inni qarib tabban ni Allah kusa nake da kowane bawa ka duba kwakwalwar mutum ka duba jijiyar jannaye da take tsakanin wuyan mutum Allah ya ce ya fita kusa da kowane bawa wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah na kusa da kowane bawa yadda jijiyar da ta kulla kwakwalwar mutum da zuciyarsa Allah ya fi ta kusa da bawa to kaga kusancin ya wuce yadda zaka iya aunawa sai mu barwa Allah ikonsa saboda haka mu tsaya mu yi gaskiya mu roƙi Allah ga watan kalba addu'a kamar ni da niyya ni din nan masu matan aure masu ƴaƴa maza da ƴaƴa mata dan Allah mu roƙa wa kanmu Allah alherin duniya da lahira mu roƙa wa mahaifan da suka haife mu alherin duniya da lahira mu roƙa wa malaman mu alherin duniya da lahira mu roƙa wa ƴaƴanmu maza da ƴaƴanmu mata da samarin garinmu da na samarin ƙasarmu mu roƙi Allah ya musu albarka ya taimake su marasa aikin yi Allah ya ba su masu iriniya Allah ya keɓo su idan muka yi ta musu addu'a sai ka ga duk gida da daji Allah ya haɗa mu da matasa managarta, iyaye managarta, matan aure managarta, maza managarta, to kaga komai yayi fari. Wa ma zalika ala Allah bi aziz. A gurin Allah wannan ba abu ne mai gagara ba. To Ramadana ya taho mu ta addu'o'in alheri ga kanmu da na tare da mu. waɗanda ba musulmi ba ba mu roƙa musu Allah ya buɗe musu ƙofa su musulunta ya raba su da masifar da za ta kai su wuta su dawo don musulmi mai kyakkyawan manufa ne ba mu da sharri a zuci da baki da aiki Allah ka taimake mu to kaga wannan kamar shimfiɗa ce na yi na ƙarfafa maganar tauhidi don sai da shi abubuwa za su yi kyau yanzu kaga duk karatun nan da nake yi da do an fashe an bani ni daya zan zo in yi ba masu hada fitila ba masu dauka ba masu kaza ya za a yi mutanen China su ji ni ya za a yi mutanen Makka da Madina su ji ni to amma a yanzu fa ana ji kana tsammani ba hadin kai wannan zai yi zai yi wa.
to a tasimu bi hablillahi jami'a kowane musulmi mumini mazanmu da mata mai riko bi hablillahi da addinin musulunci igiyar Allah tauhidi sallah azumi zakka aikin haji jami'an gaba daya idan wani ya ce ni ban gane me gaba daya ba sai Allah ya fasata ce wala tafarraqu kada ku rarraba ku duba yanzu haɗin kai yanzu yadda nake gashi ina gani ga haske ga masu ɗauka ga na kaza ga na kaza ku duba yadda aka gyara masallacin nan ku duba an sako wannan yadda take kaiwa kusa da nesa ka gaya min yadda za a yi wannan ba haɗin kai Zai yi wa.
kuma haɗin kan nan fa sai in za a yi da gaske amma wani karajin hawanci wani ya gyara hula sai hula kawai ya sai hula ka je ka kasa bacci wai dan mai ya ci gaba to wai wannan tsarin naka ba darasin musulunci bane mu haɗin kai mu tsaya mu haɗa kai akan gaskiya kuma mu riƙe amana juma'an nan da ta wuce da na samu dama na je ina wa'azi na ce kai matasa ku daina zumbura baki kuna cewa kun iya sana'a kaza kun iya sana'a kaza ba a ba ku jari ba na ce ku ɗau gaskiya ku gani Ana yi.
warwasan ku za a zo ana yi Ana yi kuwa.
jama'a ko mutanen da za a ba su jari an an- an rasa masu ba da jari Ah, ah.
to amma aka baka kacin ye shi mai baka da jarin mahaukaci ne ya sake nemo ka Zai yi wa.
kuma ka kashe kanka ka kashe sa'o'inka Ana yi kuwa.
kowa ya zo na ce da Allah taimake shi da jari sai ya rika tuna ka Ana yi kuwa.
ya ce ai shi bai ji daɗin ba da jarin ba sai ya ce auna gaba dai Ayyo.
to kaga kakar kanka kakar wani Ana yi kuwa.
wallahi idan muka yadda za mu yi gaskiya wallahi aiki dai ba zai wahala samu ba Ana yi kuwa.
ko gwamnati da kuke gani tambayoyin da ake wa mutum kan a ɗauke shi wace gwamnati ce za ka ce kai ka liƙa a fata ta ɗauke ka Ba zai yi wa.
wa zai je gawa ma'aikatar tsaro ya ce to shi kan a ɗauke shi a ma'aikatar tsaro ya iya kashe mutane ya ɗebe musu kuɗi a ɗauke shi Ina.
ashe ba aiki aka rasa ba ina mai amana Hmm.
wannan ake nema dare da rana safiya da marece ko ku kuna ganin mata yarinya ta tashi ko kuma tana hannun iyaye ana ganin da mahaifiyarta da babanta sai an fito daga unguwa an raba su to kowane mutum ne zai shiga gidan neman aure Ina.
da mutum zai je dako kuna masu aljihun ba wawa ba ne Ana yi kuwa.
to saboda haka ashe ba a rasa wato farin jini ba hanyar farin jinin ne aka kasa bi me hanyar farin jini gaskiya wace ce hanyar farin jini rukun amana me hanyar farin jini cika alkawari me hanyar farin jini ya ba wa alheri in an maka farko mu gode wa Allah da ya sada mana dukkan alherin da muke bukata mu yaba wa uwa da uba da dangi da haula da makwabta da sauransu wallahi sai kaga kowa na son kowa Allah ka mana wannan baiwa to saboda haka kaga akwai maganar rukon amana dan Allah a daina ci da zuci ga haɗin kai ga rukon amana sa'ilin nan a addinin musulunci kun ga yanzu na yi magana akan azumi yana koya mana kyan hali to haka aikin haji Allah ka je aikin haji zaka ga ikon Allah sai ka ga sarki mai faran sanda na garin ku ko zo muzdalifa duk kuna kwance a ƙar mun taba zuwa kwana muzdalifa ana sanyi ana iska muka dinga jera duwatsu kaman sai yayi kama da kabari mu shiga ciki mu kwanta saboda yawan guguwa a gurin nan kuma akwai sarki akwai shugabannin ƙasashe akwai maza akwai mata akwai matasa akwai tsofaffi akwai masu ƙoshin lafiya akwai masu ma fama da jiki sai ya je aikin hajji ya ga ikon Allah ka san dai ba za ka nuna wa wato kwalalowar alhazai daga arfa zuwa tawaful ifada ka ce za ka tare su da ƙirjinka wani irin ƙirji ne wannan wallahi wani gurin an- ana tafiyan aka ɗauke ka sai ka yi- sai ka kai kamar can ka dire ko ba za ka iya direwa ba sai Allah ya yarda a taɓa ƙasa To saboda haka mai ƙarfi an nuna mar kai ba kowa ba ne mai ƙarfin Allah ne mai dukiya da ‘yan jarinsa sai zo ya ga wani mai dukiya musulmi daga ƙasar Saudi Arabia ko Najeriya ko Pakistan ko menene ya zo ya je ya kama wani guri ya cika tebur da gashashshiyar kaza da inabi da leman zaƙi ya ya ɗauki ma'aikata ya ce duk alhazai kowa kuka samu ku ba shi gashashshiyar kaza da ɗuminta ku ba shi kaza ku zama tebur tebur wani can kuma ana rigima da shi da uwar gida da amarya ya ƙi yadda ya ba da cefa ne wai ka kuɗi su ƙari to wanda ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi mu nisanci rowa jama'a duk wanda kaga suna ba da tebur tebur ɗin nan ko ka san abin da suke nema aljanna ce to mu mai muke nema aljanna to fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falah mu kwatanta mu kwatanta Allah baya raina bazan mai kwazo sai dai in za mu yi banda shirka banda almara banda ƙarya banda tsegumi mu yaƙi da zuciyarmu iza salahat salahal jasadu kulluhu to sannan kuma ga maganar umra a yi ƙoƙari malamai da aka ɗauke ku ku je ku taimaka wa alhazai don girman Allah a je a yi aikin nan saboda Allah ma'aikata alhazai don girman Allah a riƙe ruyufin rahamani don Allah wanda yake gidadancinsa ya kai ba zai iya canji ba ayari su haɗa kai aimar kada a rage mar rabansa an an ajiye ku a gurin zama banda musu banda surutan banza aikin haji ibada ce ko yaushe mutum na cikin ibada saboda haka ba za a iya wannan ba kamar sallah sai da ilimi ilim azumi sai da ilimi zakka sai da ilimi aure sai da ilimi karatu alkur'ani sai da ilimi duk abin da musulmi zamu yi sai da ilimi ya ishe mu ba da babban misali Allah ya saukar da alkur'ani farata fadi da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم to kaga balle babban birnin jihar plateau jos headquarter izalatul bida wa iqamatu sunna ka zo ka tarar da musulmi ya kai ya kawo ka ce masa ikra ya san abin da ka faɗa amma bari mu gwada me ikra Allah ne ya bayo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umarni ikaratu wannan ikra din ta riga wato wa qimu salata wa atu zakata zuwa sai da karatu sallah sai da karatu ba da zakka sai da karatu aure sai da karatu zama da makwabci sai da karatu zama da shugaba sai da karatu zama da talakawa haka aka fa Allah ya fara saukar da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sana ko kowa muka ji labari ko muka ga ya makwautake mu Allah ya mana rahama a aljanna to kakka raba biyu duk dan aljanna sai da imani Allah zai samu Allah ka tabbatar da digadigan mu akan hanya dinin ka madaidaiciya Allah ka ƙara mana imani ka kiyaye mana kuskure a aqidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama duk wani wanda zai kawo mata cikas Allah ka kare mu kar abin ya shafe mu Allah ka sa mu cika muna musulmi masu imani mai zaman aljanna tare da junan mu sanadin imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuci da baki da aiki mu da iyayenmu da malumanmu da ƴaƴanmu da matanmu da haulanmu da sauran jama'ar musulmi baki daya wannan shimfiɗa ce jama'a akwai abin da zai yiwu ba tauhidi babu shin addinin musulunci ebi da kanka ne ko Allah ya aiko annabawa sun zo sun karantar sun karanta to waye shugaban annabawa nan manzanni gaba daya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne kuma a cikin annabawan gaba da gabanta su biyar su ne ulul azmi minar rusuli akwai sauran annabawa manzanni akwai annabawan da ba manzanni ba duka bayan Allah maga- managarta to amma annabawan manzanni tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ulul azmi minar rusuli da sauran annabawan da sauran manzannin da mala'iku da dukkan managartan bayi a cikin talikai akwai Allah na biyu babu Allahu wahidun fi zatihi Allahu wahidun fi af'alihi Allahu wahidun fi asma'ihi wa sifatihi Allahu wahdahu la sharika lahu huwal ma'budu bil haqqi shine abun bautawan mu da gaskiya cikin sammai da ƙasai da abin da yake tsakanin su to saboda haka shaytan da sharri sai zai ɗebi waɗansu tawaga ya ga suna da son addini zamanin annabi isa sai su ce musu ku ce shi ne Allah to wanda ya ce annabi isa ne Allah yana addinin nasa ya da wasu to ko kuma in ba za ku faɗa ka ba ku ce dan Allah ne jama'a Allah na haihuwa bai mai halitta kuma ka ce yana haihuwa ai abin ma bai kama ba ko kuma ka ce a'a Allah din hada ƙarfi aka yi da Allah din da mahaifiya annabi Isa da mala'ika Jibrilu Jibrilu sannan suka haɗu suka iya aiki wannan magana duk ta banza ce ta kafirci ce duk wanda ba Allah ba an taɓa lokacin da babu mu dukan talikai amma Allah ba a taɓa lokacin da babu su ba daga cikin wayanda wato aka taɓa lokacin da babu su akwai ubanmu na farko bane Adamu annabi Adamu alaihi salam wallahi mala'iku da banul jam sun riga shi taka dandanin ƙasar nan suka zauna lokacin ba babanmu ma na farko saboda haka duka fararru ne talikai amma Allah dama yana nan ba a taɓa lokacin da babu Allah ba to wayanzu da suka zo suna cewa annabi Isa Allah ko suna cewa wai annabi Isa dan Allah subhanahu wata'ala amma yushrikuna sai ubangiji madaukakin sarki aya nan da alaramma ya karanta wa innahu da ilmin la ilmu la ilmu sa'ati ko ilmin lissa'ati wa innahu la ilmun lisa'ati wa innahu tabbashi annabi isa daya ko kuma shi alqur'anin nan la ilmun lisa'ati wallahi ilimi ne na cewa sa'a tashi alƙiyama ta kusa saukar da shi da karantarwar da Allah ya masa da yawa duniya ya halitta shi da uwa ba uba Allah mai cikakken iko akwai wani abin da zai gagari Allah babu idan wani ya bata ya ce an shi ya ce annabi isa ne allansa subhanahu wata'ala amma ya shiri kuna haka ce dan me ya ce ai shi yana da uwa baya da uba to in wa- in ya- in yana da uwa baya da uba ka taba jin an haifi Allah saboda haka wannan ba hujja a gudu in kuma dan wannan ne to ga wata mai kama da shi ita ce na na hawa ita kuma tana da uban ba uwa to wa ya halitta annabi Isa ibn Maryam da uwa ba uba Allah Allah ne mai cikakken iko fa'alul lima yurid wa ya halitta Hawwa'u ga ubanta daga jikin annabi Adam daga jikin haƙarƙarinsa na hagu ba tare da uwa ba Allah Allah ne to idan aka samu wayan su kankararrun maza da mata suka ce to dole dai ai sai da ɗaya a cikinsu to shi annabi adamun gaba ɗaya ubanmu na farko waye babansa babu wace ce gatumarsa babu to in ka ce sai da ɗaya daga cikin maza ko mata to ai annabi adamun shi ba uban ma ba uwa waye halitta shi Allah mai cikakken iko saboda haka shi halitta annabi Isa wato da uwa ba uba wa innahu lallai shi li'ilmun wallahi wani sani ne lissa'ati na cewa Allahn da ya ce bayan an mutu an rididdige an zama ƙasa zai ta da bayi to halitta ɗa da uwa ba uba ya ba da ilimin cewa isa a tashi alkiyama gaskiya ce wanda ya ta yi ɗa da uwa ba uba ya ce zan tashi mutane wa tare da uwa ba ba tare da uban ba ga annabi adamin ai yayi haka to ilimi ne na cewa na sa'ar tashi alkiyama wasu mufassiruna suka ce ai alqur'ani ake nufi da innahu din ai alqur'an shi alqur'ani ilmon ilimi ne wato nuzuluhu sauka alƙur'ani za a yi ta karanta shi ana samun bayanin yadda za mu bauta wa Allah tun daga saukar da shi har zuwa ranar tashi alkiyama alƙur'ani ba zai zamanto tsohon yayi ba saboda haka wato fala tamtarun wala tamtarunna Biha.
biha kar ku kuskura ku yi kokonto biha da waɗannan ilimi na zuwa tashar kiyama to kar ku yi kuskura ku yi ilimi ai ku yi wato ku yi kokonto da magana cewa Allah zai ta da matattu ranar tashi alkiyama banda kokonto dan kuwa ranar da za a tashi alƙiyama an Allah ya sa mala'ika Jibril ya busa ta biyu sai kowa a cikin mun ne ga gashi shine wane ita ma ta gaga ita ce wance ka san ni na san ka na tashi na san ni na yi zaman duniya ka san kai ka yi zaman duniya mun san kuma mun mutu kuma ga mu mun tashi kai ka ce ma ba mu taɓa mutuwa ba Allah
wa zai tashe mu Allah fattabi'un wattabi'un wattabi'un annabi isa alayhi salam ya gaya wa banu isra'ila yace wattabi'un kuma ku bi ni ala tauhidi da ni da ku mu kadaita Allah da ibada cikin mu babu Allah ba dan Allah ba mai ba Allah shawara mu tsaya akan wannan aqida yace haza wato hadha alladhi amurkum bihi abinda nake baku umarni da shi dinnan siratun mustaqim shine gwadabe hanya miƙaƙiya zuwa aljanna banda shirka banda shakka banda wani kokwanto saboda haka muna kira ga yahudawa da nasarawa da yaransu da suka yi musu wawa idan suka ce musu wai za a zaɓi wani a cikin mutane a ce mara Allah a uzu billahi mina shaitanin rajim ko namiji ko mace barna ta kai barna yan ɗariƙu a rubuci a littafinsu sai da ta kai suna cewa wamal menene wamal kalbu wal khinzir illa ilahahu zai ayar kare ma da alade ba wana bane shine abun bautawarsu to wanda irin batar da mutum ne ya kai irin wancan baccin kazanta kaga idan aka yi tankaɗi ƙwaƙwalwar mutum sai a ce masa ka je duk abin da kaga dama ka yi ba abin da za ku yi komai ba komai in ji su su yi komai ba komai eh to me yasa da suka je suka yi sata aka kama su aka kai gidan yari kai shehu kana nan me yasa baka je ka kwato su ba ko yanzu ba ba ba wanda yake son kai wani ya ce masa ka je kai komai ba komai ya je kashe wani aka kama shi za a kashe shi babu su a gidan yari Akwai?
to ina bokaye da suka ce musu ku yi komai ba komai ina shehunan su da suka ce ku yi komai ba komai a duniya ma ba ku iya kwatar su ba balle a lahira Wallahi.
dan Allah mai rabu a rika aunawa a saurari alkur'ani a sani hanya Allah rak ita ce siratun mustaqim hanya madaidaiciya Allah ka ba mu ikon binta Allah kar ka bari wani ya ɓadda mu Allahumma inna na'udhu bika an nadhilla aw nudhal Amin.
aw nazilla aw nuzal aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw yajhala alaina Allah ya ƙara wa wannan ƙasa ta mu albarka Amin.
Allah ya ƙara wa mamlakatul arabiyyatu saudiya albarka Amin.
Allah ya ƙara wa daulolin musulunci albarka Amin.
Allah ka ba mu kariya daga sharrin abokanan gaba na fili da na ɓoye Amin.
Allah da mu kanmu da iyayenmu da samarinmu da mata ma- da da ƴan mata da matanmu na aure da sauran wa'ad da ta yi auren kuma mijin ya riga ta gaba ko kuma an rabu don a musulunci akwai aure akwai saki duka halal ne amma kuma Allah halaliyar saki baya santa ya yana santa aure so da haka mu yi hakuri mu zauna da iyalanmu a ciyarwa a yalwatawa mata da ƴaƴa ƴan kasuwa ku yi rangwame masu hannu da shuni ku taimaka a taimakawa marayu a taimakawa makwabta a taimakawa abokai a taimakawa masu raunin jari kowa kuma yake da wata sana'a dan Allah wanda duk ya zo wajen ka yace zai- zai- ya zo neman sana'a ka dan Allah karka ha'ince shi karka sa masa mugun kaya in kai baka nike ne karka yi mara argugus wajen abin da zaka aunar masa in kai arkomi ne duk abin da za mu yi mu yi shi gangariya kamata dinu to dan ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم بلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين